أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى آمنه بالوقوفة yana daga wancananka wasikar Umar dan Abdul Aziz zuwa ga gwamnansa da yake a Kufa وقد استشاره في قتل رجل سب عمر رضي الله عنه to shi gwamnan nasa ya nemi shawarar Umar dan Abdul Aziz a cikin kashe wani mutum da izage sai na Umaru ce ga wasiƙa ina neman shawara gare ka ya kai shugaba a wani mutum ne izagi sai na umaru shi ne na sa za a kashe shi to amma ina neman shawara kaya za a yi Mm.
فكتب إليه عمر sai sai na umar ya rubu umar dan abdulaziz sai ya rubuto mai reply ya rubuto masa bayani Mm.
إنه لا يجوز قتل مسلم مسلم بسبب أحد من الناس إلا رجلا صف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace abinda zan gaya ma kai wannan gwamna nawa bai halatta a kashe wani mutum musulmi don ya zagi wani a cikin mutane ba in dai shari'ar Allah za a yi wani mutum ya zagi wani mutum a duniya to ba za a kashe shi ba sai dai mutumin da isa ki harshensa ga shugaban talikai domin shi shugaba shi ne sirrin Allah shugaba shi ne mahallu nazarin layi shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi tsada daga dukkan abin da Allah ya halitta to daka idan an an sauke masa martaba to a gurin Allah an yi laifin da har abada ba zai yafe ba in aka sauke masa martaba ko ko ƴar kaɗa take malanka koma ƙur'ani ƙur'ani nan ne inda aka yi bayanin shugaba nan khaliku kulli shay'in ya faɗi martaban nan ta annabi nan ne sarkin ƙarfi wanda in an faɗe shi komai ya ratsan wanda da kansa yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu yace in an fade ni komai fa ya tsantsame ya kare wannan sarkin to in kana neman wanda ya faɗi martaba annabi to shi ne to shi kuwa mizanin lamarinsa ba na wasa ba ne sam ɗan adam ma ba shi da ma'aunin da zai gane ubangiji sai da hasken imani shi ne za ka ji wata kalma da shehu radiyallahu anhu yake cewa wallai sayural kudusu bil aini Allah ba ganinsa da ido sai dai da me sai ce inna ma bi ainil ama wa damsu wasu haƙi wal mahaƙi da ainul ama ake ganin ta yanzu nan gina mutum zai gane wani abu shehu yusufin na bahani yake cewa don ya nuna maka buwayarsa da ƙarfin ikonsa ba yadda za a yi kakkasan cewa ba zai gani ba to sai ka kalli halittunsa tukunna ka kalli ƙasa yadda ya shimfiɗa ta galaxy inda ya halitta majarrat na duniya yadda Ubangiji ya yi su majarra guda ɗaya za ta gano wasu irin taurari ne wanda kowane ɗaya ya ninka wannan duniyar sau biliyan goma wannan duniyar tamu to a jikin filin da Allah iware ya zuba irin wannan taurarin ya zuba guda biliyan goma sha biyu to majarra ɗaya kenan ba majarra ɗaya ba kenan fili ɗaya kenan to irin wannan filayen irin wannan filayen su ne su kamar sau tiriliyan dubu sai ya misu fili guda ɗaya to kyaunan tasha ɗaya kenan to irin wannan tashoshin sun fi adadin halitta gaba ɗaya da ike da su to wannan sarkin ne ike cewa wannan shugaban sunansa muhammadu ba a yi shi ba sai don yabo in ya ga wani bai ce abin yabo ba ne zan kashe shi kuma zan hallakar da shi don haka rawukan bayi a kansa sun yi arha kuma ya yi tsada sama da tunanin bayi da haka shi sa sarkin da yake da wa'ancan kayan yau shi ne ike azzama shi shi ne suna cikin magana yake ta la'amurka innahum lafi sakaratihim ya amquna na rantse da rayuwarka ya shugaba shine yake cewa la uqsimu bi hadhal balad na rantse maka da girma na dubuwayata garin da kake rayuwa a cikin sama na rantse da shi amma sharadi wa anta hillun bi hadhal balad sai fa in kana nan amma baka nan ba ruwana wannan sarkin fa to yanzu wannan tsadar tasa da wannan buwayar ta annabi ta garu don ka gaba ka gane ta ba to mutum abin tausayi ne gaskiya eh alamar cewa a gurin Allah ba shi da komai inda yana da wani abu za ka ga yana jin annabi a zuciyarsa to shine nan sayyidina Umar dan Abdul Aziz ya ce wallahi ba zai yi a kashe kowa ba dan ya zagi wani wanda ake kashewa kai tsaye shine mutumin da ya taba shugaba kware wannan ya kagi ƙarya gun Allah ya kagi ƙarya gurin Allah yayi wa Allah babban laifi yayi wa Allah babban laifi eh bisa Allah yake ta kora bayi zuwa gurin Annabi yanzu da yaya da wani harshe dan adam zai iya fassara faɗin Ubangiji, walau annahum izzalamu an fusahun, ja'uka, eh? Mutane sun gane me Allah yake nufi da wannan? Walau annahum izzalamu an fusahun, ja'uka, fassagfarun laha, wasta gafara na humar rasulu. Allah ce, lawajudun laha tawabar rahima. Mun faɗi wannan a guraren maulidi ba iya. su zo gurinka isa shehu ya kance a taituka ya khairar bariyati abtagi manalan jasima eh kyauta nake so ka bani amma idan na zo kyautar ba hannuna za ka cika min ba naka hannun za ka cika min ya ne hannuna ɗan kankani ne kai ko an kaɗe mu ka bayar famalli ilahu ka faika ba hannuna za ka cika min ba a naka hannun za ka cika mu sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya ce ai ba zai yi a kashe kowa ba in ya zagi wani sai idan ya taba shugaba to sai a kashe shi duk wanda ya taba shugaba jininsa ya halatta
وسأل الرشيد مالكا
سركي هارون الرشيد يا تنبي إمام مالك في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجنبه شيء da izo lokacin da izo Madina domin yana ta jin kasaita Imam Malik wai waye imamun nan ne a ce yazo na na aikin annabi na zan zo wani wani fadarka ba zan zo ba ce suka gaya wasu suka ce an kai kira shi ma ba zuwa zai ba ce to ni bari in shirya in je gurin shi ne shirya yana ya zo ya zo ya shigo madina imamu yana masallacin shugaba ana ana ana karanta hadisi sai ga sojoji nan suna shigowa suna shigowa wa yake shigo da sojoji nan sai tashi ya fita waje ai shugaban kasa ne ya zo yana zuwa imamu ya ce da shi yanzu yanzu kai bawan Allah baka san ubangiji ya yi wa waɗansu mutane mummunan magana a nan gurin ba da suka zo suka saba ladabi wa ya gaya ma ana zuwa da riƙa nan gurin ba a zuwa da riƙa nan gurin ka zo kai ba komai ba ne kai ba komai ba ne malu ce nan gurin ladabi ake yi to ya ga irin itina'in imamu maliku da sha'anin shugaba to saboda haka a cikin irin tambayoyi da maganganu da suka yi kaga ya ce da shi zan zan kokari in dauki muwaddaka sai in tattare sauran duk wata littattafan hadisi a kone su da muwaddannan da ka rubuta ta ishe mu mu dinga shanin addini imamu ya ce wallahi ban yadda ba ya ce domin sahabban annabi wanda suka karɓi magana a bakin annabi sun fanzama a duniya wasu sun tafi da hadisan da ni ban same su to kuma sai ka hana zo yancan bauta Allah da abin da ya inganta daga annabi da ka kabar yadda ka ga abu dai ka bashi haka to shi ne a cikin irin zantukan da suke yi sai ya ce to kuma a can iraki wani mutum ya faɗi bakan magana ga shugaba to amma malaman fiƙihu na Iraq sai suka ba da fatawa da ai masu bulala a zane shi.
Fagadiba malikun.
Sai imamu Malik idan sai kaɗa ya ja a lokacin nan.
Wakala ya amiran muminina.
Ita ya sarkin mummunai.
Ma baka'ul ummati ba da shakki da biya.
Idan al'umma suka zagi annabinsu me ya amfanin wanzo su a doron ƙasa
man shagama da an biya a kutila duk wanda ya zagi annabawa a kashe shi nan kaji ladabin imamu maliku malam ba zai iya cewa duk wanda ya jefa bakan magana ga manzon Allah wannan da nauyi wallahi ma kai nauyi yadda ka ce mutum ya saki wata ko ya saki harshe ko haka dai kalmomin za a faɗa to wanda izagi annabawa a kashe shi
ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلدا wanda idan ganta bakan magana da sahabban annabi a mabulala
قال القاضي أبو الفضل alkali baban falal yace كذا وقع في هذه الحكاية kaman haka haka dai ya afku a cikin wannan hikaya سواء الواحد من أصحاب مناكب مالك ba mutum ɗaya ba daga ma'abota martabofin imamu maliku sun ruwaito wannan ومؤلفي أخباره da masu wato rubuta labaran imamu maliku وغيرهم da waɗansunsu ولا أدري من هؤلاء الفقهاء في العراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر alƙali ya ce ni ko ban ma san wai wa'ina wani 'yan iskan malamai ne suka bawa harunan rashid fatawar a taɓa daraja annabi wacce ce a yi bulala wannan ba ba fuka hau ba ne
وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله bayan kuwa an ji alkali iyal ya ce ai malaman iraki malamai ne mun faɗi fatawarsu akan wanda i faɗi bakan magana ga shugaba a kashe shi to su wane ne yanzu aka samu kuma a irakin suka zo suka ba da wannan fatawar ba malamai ba ne su ولعلهم من لم يشعر بإذن to ta yi san ma ba su da ilimi ba Hmm.
أو من لا ينطق بفتوى ko irin waɗanda an sun ba da fatawa ma ba komai ba ce fatawarsu أو يمين به هوى ko kuma waɗanda an za su ba da fatawa son zuciya suke yi amma in ba haka ba babu wani fatawa a duniya da ta ba da cewa mutum ya taɓa daraja annabi kuma ya masa bulala ba bulala da za a yi masa eh lahira zai tafi Hmm.
أو يكون ما قاله يهمل على غير السد ko kuma tayu dai maganar da ya faɗa ɗin ba ba ta kai maganar zagi ba ba- ba kalma ce ta mummunar kalma ba Hmm.
فيكون الخلاف هل هو سد أو غير سد sai ya zama an yi saɓani wannan kalmar zagi ce ko ba zagi ba ce
أو يكون رجع وتاب عن شتمه ko kuma ya zama ya komo ya tuba to ai idan an taba daraja annabi ba a tuba ai ba a tuba Mm.
فلن يقل لمالك على أصله bai faɗa wa dai imamu maliku asalin wannan magana ba وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمنا mun kwa ba haka ba ai ijma'in malamai ya tabbata a bisa kashe duk wanda ya faɗi bakan magana bakan magana ga shugaba
ويدل على قتله من جهة النظر To- والاعتبار to idan ba ta bangaren qur'ani ko hadisi ko ijma'in malamai to in ba ta nan ba to ya wajaba a kashe mutumin da ijefa bakan magana ga annabi min jihatin nazar wal itibar ta bangaren tunani kawai da gane shi ya shugaba yake shi kuma wannan mutum waye shi ko kuma a auna shi da sikeli ya nu- nauyin sha'anin manzan Allah yake ya kuma nauyin sha'aninsa da halitta yake mala'iku dai a gidan nana halimatu sadiya da suka auna shi da sikeli na Allah sai suka gan shi yarin jayi mutum goma daga waɗanda sun samu matsayin kamala a gurin Allah ku auna shi mu gani ya matsayinsa yake an tsaga kirjinsa an cika kirjinsa malam tuzilahu an ba'u da abin da duk labaran duniya har a tashi duniya ba labarin da ya sai bayanin me aka sa a zuciyar nan الله أكبر.
da ku ku auna shi mu gani an ce tunda suka rufe kirjin sai suka dinga daukansa suna rungumarsa الله wannan ya sa shi a kirjinsa wannan ya ɗauka ya sa shi a kirjinsa wani daga ciki ya ce da ka san me ake nufi da kai da idaniyarka ta yi sanyi الله da ka ƙara jin daɗi ku auna shi mu gaya ƙarfinsa yake a gun Allah aka auna shi da mutum goma yana nan a matsayin sikeli aka ɗauko mutum goma aka ɗora su to sai ya zama kamar inda shugaba yake an ɗora dutsen uhudu nan kuma an ɗora gero guda ɗaya ya za a yi kenan to sai suka ce ku ƙara ku ƙara ku ƙara waɗansu ku ƙara ɗari a mai da su ɗari a ga da shi da mutum ɗari waɗanda suka kai ƙoli a cikin sanin Allah ya nauyin yake sai aka ɗora shugaban a nan kama an ɗora dutsen uhudu a nan nan kuma an ɗora an ɗora ƙwayar zarra a nan da aka sa mutum ɗarin to ku auna shi da mutum dubu da aka auna shi da mutum dubu sai zama sikeli yana nan bai taba motsi ba bai taba motsi ba Imam- an malaika jibril ya ce ku kyale shi babu wani abu na halitta Allah da za ku auna shi da shi wannan ce yasa kaji Allah ya ce duk wanda ya taba shi a kashe shi Eh, ba abun awo mala ba awo inda suka rayu wannan zamanin da kaje na ta khairul quruni karni zamanin da yake rayu a doron kasa wannan mafi tsadar zamani kenan Mm, mafi tsadar zamani idan abin da ya shafe shi mafi tsada al- tsada kenan a gurin Allah amma wallahi sanin haka ba kowa Allah yake sanarwa ba. jin shugaba sai sai in Allah ya yarda in bai yarda ba ba za ka gane komai ba sai ma ya hautsina wa mutum kwakwalwarsa ana tafiya da gaba shi ya dinga tafiya da baya da baya ya dinga zaton kuma gaba yake yi e shi ne aikin da bala'in da yake jefa wa bayi kenan wa iza tazanna fil wihadi bi annahu fawqa al masadi fa zaka jiddu murahadi yace daga cikin bayi akwai wanda yana cikin kasan kasa sai kuma ya dinga tsammanin a saman sama yake ceto wannan ƙarshen mahukaci kenan a duniya sai kuma i bayyana da mazharin ilimi ya dinga jin malami ne ko mai kaza ne ko mai kaza ne nan ku tuni a gurin Allah ya wurgar da shi ya lalatar da shi malam ba abin da zai amfana wa kansa ba abin da zai amfana wa bayi to Allah ka kiyaye mu eh Allah ka tsere da imanin mu Allah ka samu rayu muna ganin girman annabi Mm.
أن من سبه أو تنكسه صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت علامة مرض قلبه to kaga idan an koma bangaren nazari da itibari shine bangaren ilimin zauki kenan eh al-itibaru shi nan gurin wani zance ne daban alkali yake yake cewa ta ɓangaren nazari da itibari cewa duk mutumin da ya saki harshensa a kan shugaba ko kuma inemi ya sun koyar da martaba annabi ya ƙasa da ita faƙar zaharat alamatu marar kalbi saboda shi al'adar Allah ba ƙasa iya tike yadda a yi da manzan Allah ba shi kullum gaba-gaba sama-sama yake ƙara da shi da fa aka zo ana cewa man yadi wa di'ullaha wa di'ur rasula ku ba Allah ku ba annabi da Allah ba munafikai zuwa ce suka ware suka yi mitin ba ke anya kuwa nan gaba manzon Allah ba sawa zai ma mu dinga masa bauta ba a ce wa di'ullaha wa di'ur rasula ai ubangiji yana jin sun faɗi haka sai ya ce man yuɗi'in rasula magana da ku mutu ma gashi nan na ƙara faru wani abun ba ba ku gama warkewa daga bala'in na farko ba gashi na ƙara muku wani abu ni yanzu ma kawai ni abu annabin shi kenan in dai ka yadda ka daidaita da shi to ni ba ruwan kama ba sai ka daidaita da ni ba haka ya fada ce man yuɗi'in rasula faƙad a ba Allah in dai ka bi wannan annabin da kyau to ba ku da wata rigima ka ta ƙare rigima ka ta ƙare shi ne ɗazu nake gayawa ɗan uwa da ubangiji yake cewa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ja'uka to shi kenan to shi ne muke magana da wani ɗan'uwa nan amini na ne yana ƙasar sudan to aka zo za a yi wata harka ta sha'anin tafiya ko za a sai wasu abubuwa ne to za a ba da wasu kuɗi masu yawa amma suna tsoro ya suka ce shi wannan abokin nawa amintaccensu ne in dai an ba shi kuɗi in allah yadda ba za su halaka ba ya karɓi kuɗin nan shi kuma zai ba wa wani wanda a can shi kuma zai ba wani ta hannunsa za a sai kayayyakin sau da aka ya ba shi kudi tun daga ran da ibashi bai kara daukan wayarsa ba kudi sun halaka ga shi ku sun ce sun amince da shi idan an ba shi kudi kudi ba za su halaka ba baya bacci to yana kwance sai wannan zancen aya ya zo masa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka idan mushkila ta faru da za a zo gurin ka da mushkila ta kare ahmalar tun daga sudan din nan sai sai tikitin jirgi sai sai madinatul rasul shiga shiga rauda ya yi addu'a ya ce, “Ya Rasulallah, a cikin albarkarka nake sowanci, wani ya tafi da kuɗin mutane a hannuna, ina tawassuli da kai matsayinka a gurin Allah, kada abin nan ji kunya. Dike na, ya fito daga shabbakin, ya fito ya je a lula, da ya ɗauko wayarsa yana kunna ta kudinsa suna shigowa babu ragin naira daya to da ya auna sai ya ga ashe sanda ina da duba lokacin da aka turo da sakon sanda ike gaya wa shugaban a sannan ya turo mata kudin ƙwarai alayhi salatu wassalam yake nan daga nan sai ya koma gida matsala ta tafi a ba haka Allah ne faɗa yi bala'in zunubi ma ballantana bashin wani ya rike man kuɗi wallahi sai ya dama da kudinka ya bugo waya ce kiranka nake kiranka nake na kasa samunka ya ce to ga kudinka nan ka ji fa shugaba ba wasa ba ne malam to ta jihar itibaru ta jihar wato nazari to wanda ya tauya wannan daraja to alƙali iya ce faƙar zaharat alamatu marar kalbi ne alama cewa ba shi da lafiya ne ba shi da lafiya da yawa daga waɗansu ba su da lafiya wallahi laruran ma ta ƙarfi wani ma a wannan nahiyar kanjamau ce ta kama shi don ku ba zai warke ba wanda ya jefa bakan magana ga annabi eh wanda yake jefo maganganu da da'awar wai shi yanzu ilimi ya sani karatu ya iya karantawa Allah ya kiyaye
wa burhan sirri dawiyati wa kufri kuma hujja ce ta sirrin zuciyarsa kuma hujja ce da cewa akwai kafirci a zuciyarsa duk mutumin da ya sauke daraja annabi wallahi ba shi da lafiya kuma alama ce take nuna akwai akwai alamar kafirci a zuciyarsa kwarai
wanda hada ma hakama lahu kashirun min al-ulama idris daki don haka ma da yawa daga cikin malamai suka yi hukunci gare shi da cewa ya yi ridda Mm.
وهي رواية الشافعين عن مالك والأوزاعي ita ce ruwayan nan ta sh- mutanen sham daga maluku da auza'i mm.
وقول الثوري kuma wannan magana ita ce fadan sufyanu sauri وأبي حنيفة shine fadan al-imamu abu hanifa والكوفيين shine fadan kunzumin malaman kufa والقول الآخر أنه دليل على الكفر kuma wata magana daban cewa dalili ne a bisa ga kafirci فيقتل حدا وإن لم يحكم له بالكفر sai a kashe mutum bisa ga haddi ko da ba a yi hukunci gare shi da cewa kafiri ba ne إلا أن يكون متماديا على قوله غير منكر له ولا مخرج عنه to sai dai idan ya zama mai zarcewa a bisa faɗinsa baya inkarin abin da ya faɗa ɗin kuma bai kame ba to wannan kafiri ne فهذا كافر to wannan kafiri ne ƙarara kafiri ne
وقوله ثم كذب كفر قد تكذيب ونحوه faɗinsa imma dai sarihu kufurin sarihin kafirci ne kamar ya dangana rashin gasgata annabi Mm.
ونحوه da makamancinsa أو من كلمات الاستهزاء والذم ko daga kalmomin istihza'i izgili ko zargi ya faɗi wata kalma wannan kalmar da za a tattara kunzumin masoyan annabi ba wanda zai faɗi wannan kalmar to shi kuma sai ya faɗe ta amma da da'awar wata siga ta daban hmm? kamar ba na ba da misali ba mutum ya zo ya ce shi fa a cikin lamarin tafiyarsa yana cikin soyayyar yazidu yanzu nan anya wanda ya faɗi maganar nan ya san me ya faɗa eh a cikin al'umma ta annabi ka ce kai a tafiyarka lallai kana ƙaunar yazidu so na haƙiƙa wanda isa aka kashe sayyidina Hussein wanda ya kashe sayyidina Hussein ya kashe jikokin annabi ya kashe kashe da su sai ce shi fa kansa yake yi to me kenan ma'ana hmm Allahu akbar
فاعترافه بها وترك توبته عن هذا من استهلاله بذلك to kaga furucinsa da ita da barin tubansa ga barinta dalili ne a bisa cewa a gurinsa wannan abin halal ne Mm.
هو كفر أيضا wannan kuma kafirci ne har ila yau فهذا كافر بلا خلاف wannan kafiri ne ba tare da sabani ba قال الله تعالى في مثله Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin misalin sa يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم zaka ji suna rantsuwa da ubangiji su abinda suka faɗa ba kafirci bane karatu ne Allah ya ce to na rantse da girma na da buwayata sun faɗi kalmar kafirci kuma kafirai ne hakika bayan dai kuna gana haka musulmai ne Allah ya ce wallahi kafirai ne Mm.
قال أهل التفسير mabuta tafsiri suka ce shine fadin su إن كان ما يقول سيدنا محمد بن حسن لنعم شر من الحديث eh abinda suke fada din kenan su su munafikan lokacin da annabi sai su dinga cewa idan abinda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake fada gaskiya ne kuma ga su su wai suna ganin ba daidai bane ba su yadda ba sai to su ga su da hankalinsu da komai sai an haka ne sun fi jaki sharri ma kenan a dama ai sun fi jakin mana an gwara jakin nan shi ba za- ba ya- ya hau mukami ba yana tsaye manzo Allah ya ce tafi gidan Abubakar ka kira mu sai ya tafi ya ta tafiya malam ina zuwa isa kansa ita dukan kofar gida isa kofatansa ita dukan kofar gida da ya ga ka bude kana ganin sa ina ka san shugaba ne yake kiran ka sai sai ya koma gida ya je ya samu gurin sai tsaya ran da iwa fati ya je izin dumari ya yi mutu yana jin rayuwarsa baya ganin annabi ba za ta yi ba shi wannan jakin fa to yanzu ka hada shi da wayancan Hmm?
وقيل wata maganar aka ce ولقول بعضهم ما مثل لا تقول سيدنا محمد إلا قول لقائل سمين قلبك يا خلقا hmm, to shine duk da irin waɗannan kalaman mu dai gaskiya fi sabilla ba mu samu damar yin bayanin su ba saboda kar mu je garin neman gida mu rasa ido wani abu in zai samu a fassara shi za mu fassara wannan in bai samu ba haka za mu tsallake shi za mu wuce gaskiya Hmm. to mu je وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأهلنا حدثا kuma da faɗinsu da cewa da lokacin da aka tafi yaƙi an ci ubayi ɗan salo ya ce in muka koma madina na yi kuri jannal a azu lalle mai jin buwaya da ƙarfi lalle zai fitar da al'azalla wanda ike na ƙasan ƙasa min hadaka madina dole in muka koma amma an fito fili ma yanzu in ji shi an daina ɓoye-ɓoye in je ubayi dan salo shugaban munafukai yace in dai aka koma madina daga yakin nan ba wata magana mai jin karfi da kasaita zai fitar da wanda yake makaskanci Allah yace na yadda ni ma ina bayan ka dan ubayu kwarai in dai an koma madina ni ma na buga stam yanzu a fadata sai mai karfi ya kori mai rauni amma tambayar waye a ganinka mai ƙarfin waye mai raunin a gurinka to ko da kai baka faɗa ba ni bari in gaya ma walillahi al'izzatu li rasul na haka sai ka tattara kayanka an an koma to kuma dan Allah ya ƙara nuna wa dan ubayyu dan salul ashe makaryaci ne bai san komai ba sai ɗansa abdullahi sai sai aka ga da wurwuri ya taho hanya ya zo kofar bakin madina ya tsaya da ma- makami na tashin hankali a hannunsa sai tambayarsa ake me za ka yi a nan ya ce kuce kuce kuce babansa yake jira ya zo yana tahowa sai ya ga ɗansa da, da zararren takobi mata ya ce karka matso nan ba zan wuce ba ya ce wallah ba za ka wuce ba ka ce ne idan aka koma madina la'in raja'ana ilil madinati la yukuri jannal a azumin al'azalla ka ce dole sai mai ƙarfi ya kori mai rauni to shi ne na zo nan na tsaya ba zai yi ka shiga madina ba sai nema interview waye mai karfin waye mai raunin za ka yi mun bayani don in ji don ka samu shiga idan na ji wanda ka faɗa kai a gurinka shi ne mai rauni to zan fille ma kai yanzu ya ce in kaga ka wuce nan sai ka ce kai ɗin nan kai ne mai rauni manzan Allah shi ne mabuwayi to sannan ne za ka samu shiga malam dama munafiki ne ya ga kaifin takobi yace ai ba zai ai ni ne lalatacce dama ni mu ne yan iska shugaba shine madaukaki to zo ka shige ta ba ka isa komai ba ko yace ban isa komai ba wallahi yace to zo ka shige sannan ya zo ya shige Allah akbar
وقد قيل hakika an fada إن فائدة هذا إن كان مستترا به أنه وهو الصديق Hmm.
يقتل kaga fa shi ubangi dan salo da san da shugaba ya zo ya dinga bi gidajen masu kudin na aina taba fada sai ya je ce to ga gashi nan fa shugaba ya zo Madina abin da shi ubangi dan salo zai samu ɗaya daga cikin masu kudin Madina sai gashi nan dai ya zo sai amma kar ka yadda ka taimake shi ko da kwandala daya ce duk sauran masu kudin zan bi su in gaya musu kar a taimaka masa ko kwandala kar a bashi sai ga wahayi kuma lazina ya kuluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaq na ji wai wai wai shugaban munafukai yana cewa kar a taimake ka ko daidai da dirhami daya har sai jama'a ka sun tarwatse saboda baka da komai sai Allah ya ce ina ashe bai san komai ba annan ubangiji ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ard bas bai san akwai taskar samai da kasai a hannunka ba abinda Allah yake nufi kenan yace an kawo mafatihu kunuzul ardi wa ju'ilat fi yadi an lumar da su a cikin hannuna yau duk arzikin da bayi suke tasarrufi da shi yana cikin hannuna an na danke shi sun shiga uku sai dai na bude musu to duk daga wannan ne ke wanzu shugaban za a yi wa gorin wai kar a bashi komai to ba dama kai kai ne annabiyul ummiyu a yadda na yi ka ban yi ka don wani ya taimaka ma ba kwarai wallahi ba don komai ba mala saboda zurfin lamarinsa idan ana tafi ana tafi in kuka zo wani guri kuka diskure to shi sai ya ɗau wata siffa tasa da ku kun zo sujaratul muntaha sai ya hau kan wannan inda ku ba za ku iya hawa tare da shi yanzu ranar da aka zo hakan gwalalo da aka zo aka tadda ka dutsen kanfa ba kowa ya zo iya gejinsa ba zuciyarsu tana ba su cewa ba ma zai yiwu a hakan gwalalen nan ba ina can saman dutse malam aka gaya masa an tadda kan fa ya rasulallah ya ce a saurara in sauko tukunna ce a saurara in sauko sai isauko ina saukowa ya ce a ba shi abin tsara to yanzu kuma zai buɗe fasali wanda na sane shi kadai a nan gurin duk mai sa mutane ba sa gane wannan malam da ya daga hanta hannunsa duk ba gashi na tarihi ana karantawa da ya da idakin kamfan nan karfinsa sai da walƙiya ta tunkare sama ce Allahu akbar yace duk taskokin ƙasa an bude mun su yanzu ba ma maganar wai hakan gwalalu ake ba ya kuma dagawa ya kuma bugawa ya kuma cewa Allahu Akbar dukkanin taskokin sarakunan duniya an buɗe mun su yanzu hankali ya tashi kaga anan kowa ja da baya iya kira mai ido yana tasarrufi na sirrin muhammadiyya mana da duk aka dare a hunaini aka tarwatse ba kowa to kaga shikenan yanzu kuma tunda ba kwa nan to bari ku ga ainihin wata siffa da Allah a cikin siffofi na da Allah ya bani shine ya hau kan alfadarin nan yana anan nabiyu la kazib annabi na abdul muttalib mutum dubu goma sha biyu ne sun yi kan samala da kayan makamai sai ya ɗebi ƙasa danki ɗaya ga mutum dubu goma sha biyu ga hatimin nabi'i na mala sojojinsa ba sa nan gaba ɗaya kowa baya nan shi kuma gashi abu sufyan bin al-harith yace naji yana anan nabiyyu la kazib annabun abdul muttalib yace karewa ma alfadarin sai naga ya sauka daga kan alfadarin ya samu a baya yanzu daga shi sai dubunnan kafuran nan sarkin karfi kenan ziku watan ya bayyana malam ya ɗebi ƙasar nan ba ba tafi biyu ya zuba musu ba yanzu da da hannun dama da na hagu ya ɗiba to ya za yi ke nan to sai da danki ɗaya da hannun dama ina sha hatul wujuhu wa ana tul wujuhu lil hayyil qayyum ina wani yare na na fadar ubangiji malam ce kowa ya hallaka yanzu ya ya ɗibi kasan nan ya watsa musu shikenan malam sai gudu kuma gudun fa ba na lafiya bane malam wasu a wannan gudun suka mutu wasu a wannan gudun ba su ƙara amfani a duniya ba wasu daga nan shi ke nan ya hallakar da su baki ɗaya sakaji rabbul izzat yana wa ma ramaita iz ramaita walakin nan la harama wa ma ramaita iz ramaita walakin nan la harama shehu ibrahim ya zo yana zuwa ce ramaita wa rabbi ma ramaita wa inna hasifatu jalalin lijali fala ma'awa wannan annabi malam sha'aninsa sai Allah ba to shi sa da mutum ya yaku shi janibinsa Allah ya ce ku kashe shi bai da amfani
وقد قيل إن قائل مثل هذا إن كان مستدرا به أنه وهو مؤمن به يقتل to hakika an faɗa cewa misalin irin wannan in ya kasance yana bayyanawa da shi ko kuma za a yi masa hukunci hukuncin zindiki kashe shi za a yi ولأنه قد غير دينه domin cewa shi ya canja addini malam
وقد قال صلى الله عليه وسلم gashi ko shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa من غير دينه فاجلدوه القوم wanda ya canja addini ku ku sare shi Hmm.
ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة نبية على أمته kaga domin cewa shu- ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alfarma akwai wata daraja ta musamman a bisa ga al'ummarsa Hmm.
وساب الأرض من أمته يحد kaga wanda izagi ɗa a cikin al'ummarsa sai a yi mar haddi
فكانت العقوبة لمن سبه صلى الله عليه وسلم القتل shi ku shugaba sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda isa ki harshe a kansa sai a kashe shi لأبيه قتله ba don komai ba saboda maɗaukaciyar darajar manzan Allah
وشهود منزلته على غيره saboda ɗaukakar matsayinsa a kan waninsa tun da dai mala'ika jibrilu sanda suka je sidiratul muntaha sahibu shari'atu sai ya zauna a kan wani tudu ya ɗaga ƙafarsa ya ɗora a kan ɗaya ya ce yau gani na zo inda kafin ni wani mahaluki bai taɓa zuwa nan ba bayan na bar nan har a tashi duniya ba mai ƙara zuwa nan a nan gurin mala'ika jibril ya ce da zato nake na san ka ashe ban san ka ba ya ce ya ce da ta nake na gane ka ashe ban gane ka ba ba zai gani ba sallallahu alaihi wasallam saboda mabambantan darajojinsa ne ala gairihi a bisa ga waninsa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama daraja ce da shi Eh, ba wani wanda ya isa ya zama ya ya kai suka ga wannan nahiya sai ya zamanto an tsare makansa eh ba shi da amfani eh Allah ka raya mu akan san annabi Allah ka raya mu akan ganin girman shugaba Allah ka raya mu a cikin yiwa manzo Allah hidima albarkacin sa a gurin Allah to gashi lokaci ya kawo kai sosai kuma ga kan fasali haka za a haƙura sai kuma gobe idan Allah ta'ala ya kai mu kuma sai mu ci gaba Allah ya saka wa shiwa larazumi da alkhairi Allah ya dada masa rahama Allah ya taimaki halifa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa jangora dukkanin magabatan mu Allah ya gafarta musu shi jiya an yi rashi na Alhaji Kawu to kuma yau ma sai muka tashi da wani rashi na ɗaya daga cikin ƴan uwanmu akwai kanwan ruƙayya wacce take nan makotanmu gidan alhaji sani mandawari wadda ya ce a gurin shi alhaji namadi Allah ya karbe ta ita ma a yau dinnan Allah ya gafarta mata Allah yi mata rahama Allah ya gafarta zunubanta Allah yi mata afwa albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai kuma marasa lafiya da yawa da muke da su kaga akwai mai unguwa mai unguwa galadanci yana kwance ina fama da larurar kafa za mu yi masa addu'a Allah ya yi masa albarkacin shugaba sallallahu alaihi sallam. muna da marasa lafiya da dama waɗansu sun aiko sun ce a musu addu'a waɗanda ma ba su aiko ɗin ba muna roƙon ubangiji Allah ya ba su lafiya akwai amina yar mai unguwar hausawa ita ma tana kwance ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan kitabu shifa'i Allah ka ba su lafiya barka shugaba iyayen mu kuma dukkanin su Allah gafarta musu Allah kai musu rahama duka wanda muka rasa Allah ka gafarta musu albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam mu karanta Fatiha hadiya ga shugaba